العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الله تعالى كاو متارك وتر رمضان في رمائك صلى الله عليه وسلم بالولاية تدريه لثلاثين دا شدة kuma 26 ga watan 6 2015 domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci masjidul imami ibn al-qayyim alaihi rahmatullah kuma muna cikin suratul nisa zamu muna cikin aya ta 119 kafin nan akwai wani da ya rubuta tambayoyi ina jin masu goyo har hudu tambayarsa ta farko ya ce menene haƙƙin yayi a kan ƙannansu kuma menene haƙƙin ƙanni a kan yayyin wannan abu ne mai faɗi amma a dunkule haƙƙin kowa shine yan uwantaka domin yan uwantaka ta haɗa su idan yan uwa ne musulmai to kaga ga su sun haɗa yan uwantaka ta jini sannan ga yan uwantaka ta addini saboda ka za a sada zumunta ƙanni su girmama yayi yayi kuma su rika jin tausayin ƙanninsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa minna man lam yuwaqqi kabirana wa lam yarham saghirana baya cikin mabiyanmu dukkan babban da bai jin kan na ƙasa da shi sannan ƙananan da ba su girmama manya su ma annabi sun ya ce ba ruwan shi da su ba sa cikin mabiyansa saboda ka kanni su girmama yayyansu yayyi kuma su tausaya ma kanninsu sannan kuma ya zama an rike yan uwantaka yan uwantakan nan kala biyu ga yan uwantaka ta addini ga yan uwantaka ta jini kenan za a sada zumunta wannan na farko kenan sannan ya ce menene haƙƙin mamar miji akan surukarta kuma menene na suruka akan mamar mijinta to shi ma wannan haƙƙi ne na surukunta musulunci ya kawo dangantaka manya-manya kala biyu akwai dangantaka ta jini akwai kuma dangantaka ta surukunta to kowanne ana buƙatar uwar miji ta zama ta ɗauki matar mijinta a matsayin ya ita kuma matar mijin ta ɗauki wannan uwar mijin a matsayin uwarta domin alaƙa mai ƙarfi ta ƙulli a tsakaninsu inda bai Allah bai sa ita uwar mijin ta haifi wannan ba ke ba zai ganki ba har ya aure ki to kaga wajibi ne ki girmama ta ita matar miji ta girmama uwar miji ita kuma uwar miji ta ɗauki matar mijin ɗanta a matsayin ɗaya to sai ya zama ana zaman lafiya sannan kuma abin da ke jagoranci a wannan gabaki da shine haƙuri haƙuri da kau da kai da hangen nesa da yafiya in akwai waɗannan a cin al'umma ba ma wannan alaƙa ba ta jini ko ta surfuntaka alaƙa tsakanin mutum da mutum to wajibi ne ya zama an sa haƙuri jagoranci shine haƙuri ɗaya daga cin magabata wani almajiri ya zo ya masa tambaya ya ce masa lakhisli husnal hulq kai mun bayani a game da kyakkyawan kyakkyawar ɗabi'a amma ka dunkule min ina son bayani amma ka dunkule ne ake ce ma kyakkyawar ɗabi'a ya ce asabu ya ce haƙuri in Allah ba ka haƙuri to kowace ɗabi'a mai kyau za ka iya samunta shi yasa malamai suka ce kyawawan ɗabi'u akwai ummahat ko usul akwai wasu manya-manyan ɗabi'u idan mutum ya same su to za su haifan masa da wasu haƙuri na ciki idan mutum yana da haƙuri to haƙuri zai haifan masa da natsuwa zai haifan masa da tausayi zai haifan masa da yafiya zai iya zai haifan masa da juriya zai haifan masa da kamun kai zai haifar masa hangen nesa kai abubuwan da haƙuri ke haifarwa ba su da iyaka na kyawawan ɗabi'u shi yasa ka ji Allah ta'ala ce wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimako wajen bin Allah da kuma zamantakewa ta hanyar yin sallah da haƙuri in Allah baka haƙuri to ya baka kowace ɗabi'a shi kuma haƙuri wahala gare sun ce as-sabru ma'anahu kamabnahu haƙuri ma'anarsa kamar yadda lafazin yake domin an ce as-sabru a larabci ɗata ɗata kenan ju da ƙasa mafi ɗacin icce kenan ju da ƙasa wacce suke cewa ni ban taɓa ganin ju da ƙasar ba amma suna cewa idan ana son a yi magani da ita ita wannan saiwar ta ju da ƙasa to ba a sa ta a cikin randa ko a cikin tukunya sai dai a sa ta a wajen tukunya makwabtakar wannan saiwar da tukunya shi zai sa ruwan ya ɗaci sai a sha in aka sa a cikin ruwan ruwan ba zai shawo ba haka wani mai magani ya taba mun bayani to wannan kenan sai tambayarsa ta uku ce malam na kasance mai yawan samun sabani da mahaifiyata dalilin yan uwana nayi nayi ta fahimta ya gaga wace shawara za a ban shawarar da za a baka ita ce dai wannan ta haƙuri ka yi haƙuri da mahaifiyarka sannan kuma ka yi haƙuri wajen zamantakewa da 'yan uwanka sai ka sako ƙasa ka bar wasu hakokinka sannan za a samu zaman lafiya amma idan za ka ja su ma su ja to za a samu zaman lafiya ba ba za ku samu jijituwa ba amma idan kai kai haƙuri ka yadda da wasu ka yadda wasu hakokinka ka sar yadda su dama haka ake sulhu in aka ce za a yi sulhu kowa ya ce shi sai an cika masa hakkinsa to ba za a samu sulhu ba sulhu sai wani ya yadda ya bar hakkinsa ya sauka daga matsayinsa shi kenan sai a samu sulhu ai abin da ya kawo sulhu kenan tsakanin sayyidina alhassan radiyallahu ta'ala anhu da sayyidina muawiya radiyallahu anhu sayyidina alhassan ya yadda da ya yadda ya sauka daga shugabancin ya bamma sayyidina muawiya al'umma ta haɗe ta zama ɗaya aka kira wannan shekarar da amul jama'a shekara haɗin kai amma idan wancan ɓangaren zai ja wancan ɓangaren zai ja to ba za a taɓa samun ittifaki ba kuma ba za a sake samun sulhu ba sai tambayarsa ta ƙarshe ba tambaya ba ce don ya ce don Allah ina neman addu'a kan auren da nake nema Allah ya sanya alkhairi a ciki Allah kuma ya sa abin da kake neman ne ya zama maka alkhairi masu ma irin wannan bukatar ga baki dai Allah subhanahu wata'ala ya ba su wanda suke zaune da matansu Allah ƙara musu haƙuri da zaman lafiya a tare da su ga baki ɗaya wannan a takaice bukatunsa kenan guda hudu wallahu alam malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum wala إنهم فليبتقن آذان الأنعام ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من فقد خسر فقد خسر خسرانا مبينا نعم الله يسلمك
منا بياني akan ita wannan aya muna ɓangaranta na biyu wala ubillannahum wala umanniyannahum ɓangaranta na farko shi nan ya ce wallahi sai ya ɓatar da mutane wancan kala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa wannan kasan nasa da yace sai ya ɗiba kuma sannan nan kaso kuma kaso mai yawa to shine ya sake rantsuwa ya ce ma Allah wala udillannahum wallahi sai na batar da su mun ga bayanan da malamai suka yi da matakan da shedan yake bi wanda Imam al-Qayyim yace mana guda shida ne in an dunkule su mun karanta su sannan yace idan shedan bai samu dama ba sai zo sai ya hada ka rigima da mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin sayyidina Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu ma yace inna ash-shaytana qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab al-imam muslim ya rawaito wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi yace hakika iblis shaytan ya ɗeba kauna masu sallah ba za su bauta masa ba a jaziratul arab in an ce jaziratul arab tsibirin lardin larabawa ya kunshi biladul hijaz maka da madina ya kunshi hadda yaman kusan duk waɗannan ƙasashen na larabawa manzo Allah su ya ce shedan ya ɗeba kauna ba za a bauta masa ba sai Allah kawai za a bauta mawa walakin fi tahrishi bainahum sai dai shedan damar da ya sama a wannan bangaren shine at-tahrishu bainahum hada rigingimu a tsakaninsu shi yasa ka kalla a yau ba inda ake tashin hankali a duniya kamar yankin larabawa ba ranar da za ka buɗe gidan rediyo ko ka kalli talabijin ko kuma ka karanta jarida ko kuma kafafen yada labarai na intanet face sai ka ga an kashe mutum kaza a yemen halin da ake ciki kenan an kashe mutum kaza a iraki ga manya-manyan ƙungiyoyi nan guda biyu masu tashin hankali da da'ish wato tanzimu daular islamiyya su ne kamar boko haram a najeriya sannan kuma ga alhufiyu su kuma 'yan kasar yan kasar yemen 'yan shi'a masu son sai sun mamaye yemen kullum sai an kashe mutane kaza to kwaga shine at-tahrish at-tahrish bainahu sannan kuma a zo a zauna za a yi sulhu a kasa fahimtar juna at-tahrish al-imamu muslim da al-imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisin الإمام النووي أتشي شرح مسلم يزوينا شرح حديث سيتي هذا الحديث من معجزات النبوة yace wannan hadisin yana cikin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'anahu aysa an ya'budahu ahlu jaziratil arab ma'anar wannan hadisin shedan ya ɗeba kauna mutanen lardin larabawa tsibirin lardin larabawa ba za su sake ba za su bauta masa ba ولكنه سعى في التحريش بينهم في الخصومات sai dai shaidan yana kokari yana aiki ya gaza gogo ya gaza mari baya bacci akan ya ga ya hada jingimu a tsakaninsu washahna ya hada gaba a tsakaninsu wal hurubi ya hada ya koka a tsakaninsu wal fitani da fitinu wa nahwi hada makamantansu kan wannan yana cin mu'jizatun nubuwa yana cin mu'jizozin manzo Allah sama ga manzon sama ya faɗi ga munan muna shaida haka da kawunanmu muna rayuwa a cikin wannan zamanin muna gani ta wannan sharrin shedan ne shedan idan aka ki bauta masa to sai ya sanya gingimu a tsakanin a ce an kasa sulhu masu da'awa a taha da ya ahlus sunna sai su kasa samun cimma gaci a kasa samun ittifaki to kaga babu mamaki idan a majalisa sun yi dambe in masu da'awa suka kasa haɗa kansu to babu mamaki idan 'yan majalisa sun yi dambe a majalisar nan dama wani tsohon ɗan duniya ne wani a ingila ya rayuwa wani a faransa ya dawo wani ya rayuwa a kaza wani kuma tsohon dama cikakken ɗan duniya ne to kagan an zo ana damba cewa babu mamaki at-tahrish shaitan ne kuma idan ka zo ka kalla sai ka ga abu ne mai sauki abu ne mai sauki da kowa zai kau da zuciyarsa kuma a ce babu shaidan nan a gefe wallahi sai ka ga an sami ittifaki amma sai shaidan ya zo ya shiga tsakiya ya ce ina irin yadda ake yi na yaran nan wanda ya ji zafi yara ma to shine shaidan ke ma mutane kayan aka samu wanda ya ji zafi yara ma to da wuya ake samun sulhu in yara na faɗa yara guda biyu ai kun san yadda ake yi ai yara guda biyu sun zo suna faɗa sai wani shi kuma ya zo sai ya bigi wancan ya bigi wancan sai ce wanda ya ji zafi yara ma wai a ci gaba da faɗa to irin shi shedan ke yi Allah shi tsare mu daga sharrin sa Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma ya sake ruwaito hadisi yace ya ji Annabi sama yana cewa inna arsha iblisa alal bahar lallai karaga shedan tana kan teku tana kan shi teku fa yab'athu sarayahu sai ya aika da rindinarsa fa yabtinu lan nasa sai su je su fitini mutane fa a'zamuhum indahu a'zamuhum fitnatan wanda yafi girma a wajen shaidan wanda shaidan zai kara masa daraja shine wanda ya fi fitinar wani ɗan adam akwai hadisin da limamul bukhari da limam muslim suka fitar wanda ya fitar da wacce ce mafi girman fitinar shine mutumin da ya raba tsakanin miji ɗanin da ya je ya raba tsakanin miji da mata to shi shedan ke sa makambi a cikin jikokinsa a cikin rundunarsa idan da an ɗauke shi a matsayin kurti ne kaza akwai kurcin da ya fi kanal fasaha ko to idan ya je ya yaƙi ya ciwo yaƙi sosai ya raba aure to da an dawo sai a ce daga kurtu bai da aminu ko ɗaya to yanzu ya zama kanal ya zama jan wuya shi ne shaitan zai rika sa shi kusa da shi kullum in za a wani abu ba za a yanke ba sai da shi ka gani so daga shaitanin nan suna nan سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يكي تشيوا إن الشيطان يتمثل في صورة الرجل شيطان ونزب يكن زوء أشين سبر متر فيأتي القوم سيزو وجم وسمتاني سنة زونة سنة فيرا فيحدثهم بالحديث من الكذب سيباس لابار كريا فيتفرقون سيسربوا أتاش قواية في جدا فيقول الرجل منهم idan ɗaya ya tashi zai bada labari sai ya ce sami ito rajulan na ji wani mutum a arifu waje hagu ina ganin fa fuskar shi amma wala adri masmuhu yuhaddithu na ji wani yana ba na ji wani mutum na bada labari a fuskar dai gashi na san shi amma ban san sunan shi ba shi ya bamu wannan labarin sai ka ji kawai labari ya yada a cikin gari ka rasa waye ya bada wannan labarin na yi wannan tambayar lokacin da ebola ta zo cikin tsakar daren nan aka zo aka ce ma mutane su rika wanka da ruwan gishiri kuma su ji su sha za ka yi mamaki daga karfe ɗayan dare zuwa asibati wai wane ne zai ba da wannan labarin kun ga wannan wannan asarin na sayyidina abdullahi ibn mas'ud al-imam muslim ya fitar da shi a cikin muqaddimar sahihinsa shedan zai zo a cikin suran mutane kawai sai ya ba da wani labari sai ya bace idan ya bata shi kenan duk wanda ya tashi ba da labari labarin kanzan kurege ne labarin ƙarya sai mutum ya je ya ba da labari sai ce ni fa wane ya fa ban labari fa a fuska dai gashi na san shi amma tsakanina da Allah ban san sunan shi ba shi ya ba da labari shi kenan shi kuma sai ya je ya ba wani labari shi kuma shi kenan sai ya je ya ba wani labari to haka shi dan yake yaɗa ƙarya da fitina a tsakanin mutane za ka yi mamakin yadda fitina ta yaƙi take yaduwa a cikin mutane a ƙarƙashin a ƙanƙaramin lokaci dan da nan kawai ta yadu to yanzu kaga wannan magana ibnu mas'udin ce radiyallahu ta'ala anhu kaga waye sani shine ma kila yana da yana da account a cikin facebook irin wannan shaidanin ya je ya bude abin nan a facebook kawai sai ya je ya saki wani labari shi kenan wancan shi ma ya hada wancan shi ma ya hada in kai magana a facebook aka faɗi shi ke amma ina madogaran labarin wallahu alam ba a san waye ya yada labarin ba shi kenan fitina sai ta afku a tsakanin mutane shi yasa ka'ida kenan ta musulunci yace in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyan in ba ka ba an tusibu qauman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin labarin kanzan kurege kenan to wannan ma tana ɗaya daga cikin hanyoyin da shedan yake bi domin ya yada sharrinsa musamman ƙarya Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu ma yake cewa inna fil bahri shayatin masjunatan lalle a cikin teku har yanzu akwai wasu shedanu da aka daddaure su awsaqaha Sulaimanu annabi Sulaimanu alayhi salam shi ya daddaure su a zamanin sa yushiku an takhruja fa taqra 'ala an-nasi qur'ana saurakin su waɗannan shedanin su fito su zo su karanta ma mutane abu sai su ce qur'ani ne inji sayyidina Abdullah ibn Amr al-As الإمام مسلم شيما يفتد شيء أشم مقدمة صحيح إنسا الإمام النووي أشرف مسلم يتشي معناه تقرأ شيئا ليس بقرآن وتقول إنه قرآن لتغر به عوام الناس شيطانو ذا سو سنا كرنت وانا ابو زي قرآني ne dan su batar da wawayen mutane to duk wannan yana cikin sharrin shaiɗan. Allah ta'ala kuma ya bashi iko Allah ya bashi iko yana da wannan a ƙarƙashin ikon Allah yake tafiyar da wannan burin sai batar da mutane wannan rantsuwar tashi dama ba zai ka fara ba ko to gashi nan yana yin ta to daga shi ne ya tsaya tsayin daka akan sai ya batar da al'umma to daga kai ma dole sai ka tashi ni ma sai na tashi a wajen yaƙar wannan babban abokin gaba namu mun gane ai Allah ka tsare sannan sai Allah ta'ala ya ce wala umanniyannahum shi dan ya sake rantsuwa ya ce wala umanniyannahum wallahi sai na sa musu burace burace sai na sa musu burace burace a cikin zukatansu ai ta buri yanzu abin da zai baka mamaki wai wasu suna nan suna shirye-shiryen wai 2019 shirye nisa wani ma wasu ma masu bincike sun ce abubuwan da ke faruwa a majalisa duk suna da alaka da 2019 duk shirye-shiryen 2019 wala umanniyan nan wallahi sai na sa musu buri ina aka tafi me aka yi masu gidan rediyo masu kirga kwanaki kwanakin da suke kirga ba su ba da yawa ba ko akwai masu faɗin tsoron kwana kaza ko to masu faɗin tsoron kwana kaza nan ba a ci komai ba a cikin kwanakin amma wasu saboda buri irin wanda shaidan ke sa ma dan adam to suna nan suna ta shirye-shiryen ya za a ya fuskanci kuma yanzu 2019 an gama 2015 an ga yadda ta kaya to yanzu ana nan ana shirye-shiryen 2019 wani zai ya kamata ya zama shugaban kasa ta bangare kaza ya kamata ya zo a a kaza ne a a kaza ne wal umanniyan lahu الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يقول لأزيغنهم بما أجعل في نفوسهم من الأماني والله سينا قاش قفص سينا زامي يدس تهنير مي إن سنيا أتكر رايقا من الأماني بورش بورش أن طاعتك إن حناسو كما بيئيا سيسو كوما بور دنيا وتوحيدك sannan kuma in hana su su kaɗaita ka a cikin bauta ila ta'ati su dawo ni suke mabiyayya wa shirki bika kuma su zama suna maka shirka domin duk mutumin da ya zama yana kan yana son al'amani yawan amani burace burace buri buri buri zan yi kaza ina son kaza to da wuya yake kaga bai rabu da imaninsa ba da wuya buri ma mutum yawa daga cin asbabu fasadil qalbi in ji al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yace akwai qulul amani yawan buri yawan buri tsawaita buri tun ya zauna shi kaza daga kaza sai kaza yayi gidan miliyan biyu to yanzu so yake kuma yi na miliyan biyar yayi na miliyan biyar yanzu kawai so yake na miliyan talatin daga na miliyan talatin ina ai ya ga wani hoto a intanet ko ya je sun je kasashen wanda na biliyan ɗaya ke son yayi ya za a yi zauna lafiya ba zai ji tausayin mutane ba sannan kada ka yi mamaki ya je ya tsinci kanshi a cikin ƙungiya asiri masu shanya jinin mutane al'amani ce to shaidan yana da wannan الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى فيه أربعة أقوال أمجد أجمد ولا أمني أنهم أقيم غنغنو قداهد أحدها مغنى تفق أنه الكذب إتشي كريا الذي يخبرهم به كريا ده شيطان زي ساس سرق أي شيطان يرق أمسو كريا كما يساس سرق كريا شين ولا أمني أنهم متين يزم مكريتشي ya faɗi labarin da ba haka yake ba saboda ya samu wani abu wannan magana qala ibn abbas al-imam ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yace yaqulu lahum shaytan na zuwa yana ce musu la jannata ba wata aljanna wala nara ba wuta wala ba aka babu ma tashin alkiyama ku ci gaba da kawai rayuwarku kawai ku ci gaba da shagali mutum sai ya jin haka a zuciyarsa tun bai yadda ba sai ya yadda sai aikinsa ya rika fassara abin da ya kudurta a zuciyarsa domin idan kana kallon mutane abubuwan da suke aikatawa za ka tabbatar da cewa sun karyata cewa babu tashin alkiyama suna cewa babu tashin alkiyama dan kaga ayyukan da mutane suke yi ka ji dan adam ne dan adam zai kama dan uwansa ya yanka ya zuba jinin a kofi wannan fa ba labaran ƙarya ba labarai ba ne a haka yake faruwa ya yanka dan uwan shi dan adam ya kwarara jinin a cikin kofi ya kurba a bakin ya sha saboda ya samu wani matsayi wani shedanin mutane ya sa shi wannan aikin in yayi zai ci gaba da samun matsayi in yayi dukiyar shi za ta ci gaba da haɓaka in yayi za a ci gaba da daina ba za ba wanda zai rika jin ba zai rika jin tsoron kowa ba kaga alkalib shedan zai zo ya ce ma mutum ya faɗa ma mutum ƙarya sai mutum ya ɗauka wannan magana farko kenan a game da fassarar wala umanniyannahum in ji al-imam ibn al-jawzi kuma ya kama mana wannan asarin na ibn abbas wasani magana ta biyu annahu taswifu bit-tauba wala umanniyannahum zan sa su ta buri aka ce shine shedan ya sa su ta jinkirta tuba ga mutum ya san abin da yake aikatawa sabo ne amma sai shaitan ya rika ce masa a ka bari ai sai ka kai shekaru kaza sannan sai ka tuba ka bari sai ka kai shekaru kaza baka gama morewa ba kana da kuruciyarka bari sai ka gama cin kuruciyarka sannan sai ka tuba shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa aksaru ahlin nar almusawwifu mafi yawancin yan wuta su ne masu saufa saufa zan yi zan yi saufa a tubu zan tuba zan tuba waye sanar da kai yaushe za ka ƙara kwanaki waye sanar da kai za ka ƙara shekaru waye sanar da kai kila yanzu yanzu nan za ka mutu a shek abu ishaq al-humayni hafizahullahu ta'ala yana faɗi a wani rubutunsa yake cewa yanzu mutumin da yake saban Allah baya jin tsoron daidai lokacin da yake saban Allah nan a zara ransa daidai lokacin da mutum zai je ya ɗau giya ya sha yana cin shan giyan nan baya jin tsoron a ce daidai lokacin a ɗauke ransa to kaga ashe tuba shine abin da zai taimaki mutum ko da yaushe to shedan cikin burin da zai sa maka wala umanniyan lahum sai ce a kakka tuba yanzu ai sai nan gaba sai nan gaba shekarun ka nawa yanzu ai shekarun ka 22 shekara da 22 me aka yi shekara 22 me aka yi ai ba ai komai ba sai ma ya kawo maka manzon sama ya ce a amaru ummati 60 aw 70 annabi sallama ya ce shekarun al'ummarsa daga 60 ne zuwa 70 sai ta kai yanzu kana 20 kana 20 saura 40 fa nan gaba fa a morewa kai ma 50 ma za ka yi ba kuma sai ya nuna maka wasu tsofaffi a cikin al'umma sai ce ga wanda nan shekarun shi 90 na na har yanzu yana nan to da kai ma sai ka kai 90 din to da ka sai ce kakka tuba روي عن ابن عباس أرويت وانا مغنى إتما دقى سيدنا عبد الله ابن عباس كم قولنا دي دبا ساباني بني بسنا تكون بورة بورة تند شيء أنك سامو تنجي والثالث مغنى تأكو أنه إيهامهم أنهم سينالون من الآخرة حظا شيطان زي ريك الزقاش يريك أشي مساين سمتن أنجي لاهرة ما ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا sai shaidan ya rika ce masa idan ma na koma zuwa ga Allah to tabbas zan samu fiye da wannan gonar tawa haka sahibul jannati ya ce ma dan uwansa ko in na koma ma in ka ce ma akwai lahira in akwai ma lahira mu yadda abinda malaman mandiki suke ce masa at-taslimul jadali at-taslimul jadali shine kuna musu da mutum sai ka wata magana baka yadda da ita ba amma idan ka riƙe wannan cewa baka yadda ban musun naku zai lalace to saboda a ji daɗin musu sai ka ce to muje na yadda muje a na yadda to muje a sai ya ce muje akwai ma lahira ya ce ma abokinsa to in na koma ma wajen Allah a lahira to zan samu fiye da wannan gonar tawa a matsayin makoma haka ake ce musu so da shi yasa sai a ce duk saban Allah da ya suka ga dama su yi in sun tashi sai su gina ma Allah masallaci masallacin nan ko a gidansu ko a gidan mai ko kuma su gina a layi ko su gina a unguwa kenan duk saban da za su su ci gaba da yi man bana lillahi masjidan to banallahu lahu baitan fil jannati duk wanda ya gina ma Allah masallaci ranar lahira Allah zai gina masa shi ma gida a cikin aljanna sai a kawo ce ma walau misla ushi tayri ko da misalin shekai tsuntsu ce so da ka za su shiga aljanna so da ka duk saban da suka ga dama su je su shi ne burin da shedan ke sama mutane sannan mugun fa bawa ne ba mugun bawa ne shedan ba warrabe magana ta hudu in ji al-imam al-jawzi annahu tazyinul amani lahu shedan zai rika kawata musu burace burace kala kala buri na mukami ai daga kaza sai kaza ya yi kansila daga kansila sai ciyaman daga ciyaman kuma yana son ya je dan majalisar wakilai a je can aita surutu in ya gama wannan sai ce to yanzu raf yake so daga raf kuma sai sanata daga sanata sai gwamna wani kuma daga sanata sai shugaban kasa buri ya gama shugaban kasa kuma yana so united nation ta bashi wani mukami a matsayin peacemaker ana rikici a Uganda ana rikici a Rwanda ana rikici a Sudan ta kudu ana rikici a kaza sai a ce shine manzan majalisar ɗinkin duniya na wanzar da zaman lafiya a ƙasa kaza shi ce sannan kuma duk wani abu da za a yi na wasu mukamai da irin na shiru ɗin nan silent offices eh al'abin nan al-makatibu sakita eh inda ta'kulu fihi wa anta sakitun al-maktabat al-abin nan al-makatibu sakita ce irin yan ofisin nan yan shiru wata hukuma ce gabaki ɗaya mutanen da suke yi ta Abuja take gabaki ɗaya yan hukumar su goma sha biyar ne amma kowannensu albashinsa a wata naira miliyan goma goma sai a sa shi a cikin irin wannan sai dai kawai kaga ya ce ai zai tafi abuja yana da gida a abuja dama shike almakatibu saki take al'amani dan adam har ya koma bai ma Allah komai ba shi dan na da wannan tsari in kuma kana ganin kai a matsayin karamin karamin karami kake shikenan sai ce maka ka gama firamare daga firamare ka gama sakandare daga sakandare ka je university ka gama ka je masters kana aikin gwamnati ka samu kaza sai promotion kullun tunanin ka shine me an fitar da an fitar da tele an fitar da tele ya ne naka a ai an samu ala yaushe za a kara maka promotion yaushe za a yi kaza shikenan shikenan rayuwarka ta kare baka bauta ma Allah komai ba shi kenan shekarunka sittin shekarunka saba'in shi kenan in mutum ya kai wannan lokacin ne shi kenan sai ya zo kuma sai ya rika sa malin malin ya samu rawani ya nada shi kenan sai ya rika carbi shi kenan in zuwai shi ne ya zama cikin bayan Allah kuma yanzu tsawon shekarun nan bai ba Allah ba wai sai a yanzu ya zo da rawani in kuma za a yi magana addini har da shi kila ma ya gina masallaci a kofar gidan shi da shi da jikokin shi da mai gadi su rika sallah da masu wanke-wanke a cikin gida mu rika kallon waɗannan abubuwan yan uwa wallahi mu rika ɗaukar su a matsayin darasi kada ka rika ganin abubuwa na faruwa kawai shi nan ka rika barin su suna wucewa kada ɗaukar su a matsayin izina kada ɗaukar su a matsayin darasi so daga wannan magana ta hudu kenan wanda ya wannan maganar shine Abu Sulaiman ad-Dimashqi kun ga maganganu guda hudu ibn al-jawzi ya kama da dukkanin su kuma suna koma zuwa ga abu daya a karkashin wala umanniyannahum shedan yace wallahi sai na sa sun zama masu burin tsiya idan da buri mutum ba zai tunanin yadda zai gyara lahirarsa ba domin mai buri shine kullum tunanin sa ya je ya gyara duniya ya za a yi duniyar sa ta kyau shikenan الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يتي لأسولن لهم من التمني والله سينارك سينارك قواتا مصدورة بورة يتي وهذا لا ينحصر إلى واحد من الأمنية wannan baburi da ya kawai ba burin rika da yawa لأن كل واحد في نفسه إنما يمنيه بقدر رغبته وقرائن حاله دومين شيطان شيطان burinsa zai kalli kai ne a cikin ranka idan ya kalli ne a cikin ranka to sai ta sa maka burinsa hatta a fagagen ilimi a fagagen da'awa a fagagen addini shaidan ba zai kyale ka ba in kana ladan ne sai ka rika sai shaidan ya kasa maka ya za ka zama liman musamman ma irin limaman Abuja mun bace limaman Abuja kudi ana dai samun kudi a can amma limaman zare komai ba a ba su kana liman a zare sai dai kai raban gado ka sha wuya in an mutu a raba ka raba gado sannan kuma kai ne liman kai ne kaza shikin a zariya ba to in waɗancan sai kaga ana gogoriyo ana rigingimu akan wane ya zama mukami kaza ya zau ya hau matsayi kaza kuma a addini kaga wannan shine shedan zai kalli zuciyar mutum ne a zuciyarsa sai ya sa masa burin wannan wakila الإمام القرطبي يشي وسكم ما نمن سكتشي لأمنينهم طول الحياة الخير والتوبة والمعرفة مع الإسرار ya ce wallahi tsawon rayuwarsu sai na sa su sun zama masu burin dukiya sannan su zama suna jinkirta tuba sannan kuma in sa su su ƙi sanin Allah sun san saban da suke yi sabo ne amma kuma su ta jinkirta tuba su ƙi tuba shi dan abin da ya alƙawarin zai yi mana kenan Allah ka tsare mu ba ma cin annasibul mafrud Allah ka sa mu ba ma cin annasibul mafrud lil shaytan ba ma cin wannan kasan na shaytan ka karanta mana buri a rayuwa akwai buri ana son burin alkhairi amma kuma ba a son ya zama shine abin da kawai kake tunani a cikin rayuwarka kuma tu duniya kawai shi ke shi yasa aka ce kullum ka rika tuna lahira idan wani daɗi ya kai maka to sai ka tuno da lahira sai ka nuna ce sai ka gane cewa a ce duniyan nan ba nisa tafiya ce wadda ba za a daɗe ba kuma ka rika kawo misalan waɗanda suka ji daɗi kafin ka a cikin bayin Allah da mutanen banza ka kawo misalansu in kana son ka kawo bayin Allah waɗanda suka ji daɗi suka ji daɗi suka yi rayuwa ga jin daɗi ga mulki sai ka irin su annabi Sulaimanu alaihi salam wanda Allah ya alƙawarin ba zai ba wani mulki irin nasa ba har abada rabbir firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruha'an haythu asa wa shayatin kull banna'in wa ghawwa wa akharin muqarranin fil asfal wannan duk mulkin annabi Sulaiman ne ba za ka taɓa kai shi ba yi addu'a sai aka ba shi iska iskar da take kai masa saƙo duk inda yake so ya kaje sai iska ta kai masa saƙo iska take kai saƙo kawai sannan ga ɗanin aljanu da Allah ya bashi kawai sai ya kama kun ga mun karanta a asarin Abdullahi ibn Amr ibn al-As dazu cewa akwai shayatsi na masjuna ko awsaqaha Sulaimanu alaihi salam to waɗannan shaydanin aljanun manya manya yadda kake ganin ana ma shugaba fareti ai fareti na da kyan gani ko fareti na da ban sha'awa in ana yi yana burge mutum to shi annabi Sulaimanu alaihi salam saboda mulkin da Allah ta'ala ya bashi manya-manyan aljanu shedanin aljanu manya-manyan su yake sawa kawai a ɗaure su sai ce a ɗaure masa kamar miliyan talatin kawai a ɗaure su jibga-jibga sai rika wucewa yana ran gadi kawai yana kallon su yana kallon su kawai saboda mulki ba su laifin komai ba su ne al-muqarranuna bil asfadi fil asfadi wa akharina muqarranina fil asfad su ne wanda aka sa musu mari sannan wasu su gawwa su ne su kawai zai ce abin da yake bukata su yi nutsu a cikin teku su ciro masa lu'ulu'u da zabar daju da jauharai su fito masa da su waye zai yin wannan mulkin ka tuno amma ƙarshe ne falan ma qadaina alayhi al-maut ma dallahum ala mauti illa dabbatu al-ardi ta'kulu min sa'atihi falan ma kharra tabayyanat al-jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adhab al-muhin ƙarshe annabi Sulaiman ya rasu duk wannan mulkin annabi Suleiman ya rasu shi ne sai ka ɗauko kuma na fir'aunu shi kuma a ɓangaren mutanen banza wanda daɗi ne fir'aunu bai samu ba na mulki faɗa aji in yi magana shi ke nan hagen fir'aunu la urikum illa ma'a ce ba ku da ra'ayi sai nawa kawai diktatoriya diktatoriya kawai mulkin kama karya mulki ra'ayin shi kawai ma alimtu lakum min ilahin ghayr wa hadhihi al-anhar tajri min tahti ce duk waɗannan manya manyan tekun duk nawa ne duk wani teku red sea dead sea dead sea bai da amfani ko black sea waye oceans ga su nan ga su ya ce duk nashi ne nil ga yi nan ya ce nashi ne ƙarshe ba ya mutu ko bai mutu ba ya mutu kuma utbi'u fi hadhihi dunya la'ana bayan ana ta tsine masa ana ta la'ana ka ɗauko in masu kuɗi ne ka ɗauko irin su ƙaruni ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa kawai makullan taskokinsa sai an samu kattai majiya ƙarfi sannan za su iya ɗaukan makullan wasu malaman tafsiri duk da ba hadisi ba ne suka ce alal aƙalla mutum tamanin majiya ƙarfi su ne za su iya ɗaukan makullan taskokin firƙawun kai naka gabaki ɗaya da sif ɗinka da waye haka kake rike su kawai in makullin suka ɓata shi kenan kai ta zufa to shi nashi sai kattai makullan sai an samu kattai za su iya ɗauka to kare kallon irin waɗannan za su rage ma mutum burace burace الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى شيء وعلم كسني أنه لما ادعى أنه يذل الخلق lokacin da shaidan ya rantse ya ikirarin cewa sai ya batar da halitta qala sai yace wala umanniyannahu wallahi sai na sa musu buri wa hada yushiru bi annahu la hilata lahu fil idlal aqwa min ilqa'i al-amana fi qulub al-khalq al-imam fakhruddin ar-razi rahimahullahu ta'ala yace wannan na nuna ashe shaidan bai da wata dabara wajen batar da mutane fiye da ya sanya musu buri a cikin zuciya idan shaidan yana son ya batar da kai sai sama buri a cikin zuciya in burin nan ya zauna to baka ba Allah Allah shi tsare ya ci gaba da cewa wa talabul amani yastalzimu shay'ain neman burace burace na lizumta maka abu biyu in ka zama kana neman buri kullum cikin buri kake to zai sa maka abu biyu alhirsa wal amala zai sa maka kwaɗayi alhirs kwaɗayi ko me za ka samu kawai kana kwaɗayin ka same shi in kuma kana son wannan abun to ko me za ka yi za ka iya badawa wajen ka samu wannan abun wal amala da kuma dogon buri sai ya ce والهرس والأمل يستلزمان أكثر الأخلاق الذميمة sannan waɗannan abubuwan guda biyu da kwaɗayi da buri mai tsawo su kuma suna nizumta maka dukkan wata mummunar ɗabi'a sai ka zama kana da ita me ke jawo karuwanci kwaɗayin kuɗi kwaɗayin kuɗi ne kwaɗayin kuɗi ne duk abin da zaka lissafa na saban Allah na lalacewar ɗabi'a to zaka ga yana da alaka da kwaɗayi ko kuma yana da alaka da dogon buri sai ya ce wa huma kal amrayn lazimain li jawhar al insani su kuma waɗannan abubuwan guda biyu wasu abubuwa ne da kamar Allah ya jarrabi ɗan adam da su ya sanya su a cikin zuciyarsa kamar an haɗa ɗan adam da su sai ya kawo hadisi ya ce manzon Allah ta sama ya ce ya harimu ibnu adama wa yashubbu ma'a husnani alhirsu wal amal dan adam na rayuwa ya tsufa ya zama yana matashi har ya tsufa amma yana tare da abu biyu alhirs kwadayi wal amal da dogon buri in sai ka ga mutum 90 shekarun shi 90 da za ka zauna ka zauna da shi zai ka ce sai masa wai yanzu da za a ƙara maka shekaru kaman ashirin nan gaba kana so me zai hana in dai da lafiya wai in dai da lafiya a lokacin ba bai da lafiya amma ana tambaye shi ya yi tasa'in da za a ƙara masa ashirin ya yi ɗari da goma yana so sai ce me zai hana in dai da lafiya a matsala dai a ce ba ka da lafiya ne kuma ginawa daga asibiti kuka dawo lokacin ya je awon siga da awon jini to haka Allah ya jarrabe mu wal hibsu yastalzimu rukuba ahwal ad-dunya wa ahwal ad-dunya ahwal ad-dunya wa ahwal ad-din sannan hawan dokin son zuciya san buri shi kuma yana jawo ma mutum sai ya jawo ma kansa bakin cike bakin cike na duniya da na addini in dai da buri to mutum zai zama yana da cututtukan addini yana da kuma cututtuka na rayuwar duniya saboda yawan buri yanzu mutanen da suke karanta ma kansu buri su suka fi kowa karancin ciwo mutumin da bai da buri da yawa sai kaga sai a je a gwada shi ga shekaru da yawa amma sai gan shi lafiya shi kalam irin mutanen da suke zaɓar rayuwa mai saukin nan wanda ba su matsa ma kansu sai sun yi kaza sai sun sai ga sun mutu lafiyar su kalau amma waɗanda suke sa ma kansu gurace gurace shekarun mutum arba'in zai ga biya lalace إن جاء الإمام فخر الدين الرازي فإنه إذا اشتد حرصه على الشيء دومين إذا مبور متن دقائن سسكت أننت أشكن أبو فقد لا يقدر على تحصيله إلا بمعصية الله وإيذاء الخلق دوياني كجا إن دي زي ساموان أبو باسيا ساوى مع الله ba kuma sai ya cutar da bayin Allah ba masu cin riba ba burin su samu dukiya suke ba sun yadda su cuci bayin Allah mutumin da za a tara dukiyar al'umma ta gwamnati ya tace me yake so ba buri ba ne da kwaɗayi kaga sai da ya cutar da bayin Allah ga aikin da ya kamata a al'umma sai ya kwashe kuɗin ya sace ya je kuma ya kai shi bai amfana ba kuma wasu ba za su amfana ba ya je ya kai kasashen waje wata namba ake ba shi shi kaɗai ya santa an ce ko babban ɗan shi kai ya san namba saboda in ya santa kawai ita zai aika da ita kawai ya ta kwasan kuɗi to sai a ce shi kaɗai zai bata a cikin zuciyarsa kamar rai wannan namba haka ake sa ta kamar rai ai ranka baka fitowa da shi ka ba wani to haka suke yi sannan idan ya mutu dukiyar ai ta ina za a saka za a iya dawa da ita ko ba za a iya dawa da ita ba shi kuma ana can ana masa azaba a cikin kabari wa idza tala amaluhu nasiya al-akhirah sannan idan burin mutum ya tsawaita wallahi zai manta da lahira wa sara ghariqan fi dunya zai zama ya nutsu a cikin duniya fala yakadu yaqdimu ala at-tauba ko fala yakadu yuqdimu ala at-tauba ba zai iya fuskantar tuba ba ba zai iya tuba ba wala yu'athiru fihi alwa'z duk wa'azin da zaka masa ba zai ji ba ba ma zai zo ba zuciya ta yi ta in kuka haɗu wata rana Allah ya taimake ka kuka haɗu da shi wata haɗuwa ta haɗa ku ka fara masa wa zai ce look da Allah malam in za mu yi wata magana mai wata wannan da ba magana ba kawai mutum sai ku zo ku ta tayar da mutane hankali look mu canza mu canza babi za canza babi ka masa maganar lahira ka masa maganar tuba ka masa maganar canza hali ya a daina wannan magana wa'azi ba zai masa tasiri ba fa yasiru qalbuhu kal hijarati aw ashadda qaswatan sai zuciyarsa ta zama kamar dutse ko kuma ta fi dutse dutse kaikashe al-imam farid bin razi yace shine wala umanniyannahu wannan dogon bayanin da ya mana babban malami al'allama su jamaluddin al-qasimi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa mahasin ta'awi yace al'amanil batila min tuli al'amari wa bulughi al'amali shine burace buracen ƙarya abinda ake ce mishi ahlamul yaqaza mutum na na na bacci na na na farki amma yana mafarki mutum bai da sisi bai da noti bai da hanyar da zai iya siyan noti naira biyar tana masa wahala a rana sai wani ya zo wucewa da motar miliyan biyar sai ce ka ai ko wannan ya Allah ka bani shi ba bai da naira biyar ta halas bai da hanyar samun ta amma motar miliyan biyar ta zo wucewa ya ce ina ma a ce tashi ce kaga irin wannan to shedan ke sama mutum wannan العلامة ابن عاشور يكي فدي أتشن تفسير سا التحرير والتنوير يكي تشيوا لأعدنهم مواعيد كاذبة زرق مصر القورا كريا in ce zan musu kaza ulki hafi nufusihim zan rika jefa waɗannan burace-buracen ƙaryar a cikin zukatansu ta ja'aluhum ya tamannauna sai su rika buri an yi kaddimu na gairar waƙi waƙi'an abinda ba zai iya afkuwa ba sai su ce ya afku abin da ba zai yi afkuwa ba sai su ce ya rika afkuwa shi yasa matasa sai shi ya ziga sai ya ce su je su sha wiwi wai idan suka sha wiwi komai sai ya zama musu daya komai sai ya zama daidai wai komai lebur to idan komai ya zama lebur ai da matsala babanka ya zama daidai kuke da shi an samu an samu ci gaba da kai da babanka ku zama daya babanka ba za ka taɓa zama shi ba ya fi ka ya wuce ka ka zama mace kana namiji to kaga irin wannan shedan ke sa musu igraqan fil khayal sai ya sa su shiga cikin hasashe hasashe mutum ya zauna ya ta tunane tunane kamar irin masu tunanin 2019 din nan zuwa ya sanar da kai za a gama ramadanun nan da kai mutane da yawa yanzu ba za a gama ramadanun nan da su ba wani ba zai sha ruwa ba yau to ba a ce ba a shiri ba akwai musulunci ya yarda da shirin gaba amma ya zama shiri ne na gaskiya kuma ka a riƙa Allah shi shigi ka a riƙa jin dabara kuce za ta sa ku ci nasara ba laifi ai shiri ai tsari domin duk mutumin da bai tsari to ba zai ci gaba ba wajibi ne kai tsari a rayuwa to amma duk in ka gama to ka fawwala wannan al'amarin zuwa ga Allah shine fa idza azamta fa tawakkal ala Allah idan ka gama shirin ka kai shiri kai azama to sai ka dogara ga Allah dama dogaro ga Allah na nufin ka iyaka abin da zaka iya ka ban ma Allah saura saboda me litasta'ina bidhalika ala tahwin intishar ad-dalalat bainahum ko liyasta'ina bidhalika ala intisharati ala tahwin intishar ad-dalalat bainahum saboda in ya sa musu gurace gurace a ransu to wannan sai ya saukaka a gare shi ya iya yada banna a tsakaninsu da batarwa wannan abubuwan suke shine al'allama ibn ashuri ke cewa laraba suna cewa mannahu ya sa masa buri idza wa'adahu al-mawa'id al-batilata idan ya sa masa yayi masa alƙawarin ƙarya sai a ce mannahu mannahu ya masa alƙawarin ƙarya kenan ka zo gobe zan baka ya zo gobe babu ka zo jibi zan baka ya zo jibi babu to sai a ce mannahu وأجمعه في وقوع ما يحبه مما لا يقع sannan laraba suna cewa mallahu idan shi idan mutum ya sa maka ka rika tunanin abin da kace so kuma abin ba zai afku ba ba zai afku ba to wannan shine wala umanniyannahu gabaki dai yan uwa dai shedan daga cikin hanyoyin da yake bi na batar da bayin Allah akwai sa musu burace-burace ya sa musu alkawurran ƙarya ya rika musu maganganu na ƙarya ya sa su a zuciyarsu tunaninsu shine ya za su su gina duniya ba za su gina lahira ba mutumin da ke tunanin ya gina duniya to ba zai taɓa gina lahira ba domin ita duniya kawai ita ake kallo tana mantar da mutum ya tuna lahira amma abin da ake bukata shine ka zauna a cikin duniya ka gina duniya don lahira ta ginu a duniya ake samun lahira ba a samun lahira mai kyau sai a duniya mutum ba zai je sai ya je lahira sannan ya ce zai yi ba wannan fafa gora ranar tafiya ne kuma bahaushe ya ce ba a yi in kuma ka fafe ka sha ɗaci kuma ba za ka sha ruwa ba ba wanda kuke fatan ya sha ɗaci saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya shiryatar da mu wannan sharrora na shedan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga gare su Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko mu fi karfin shedan mu fi karfin zukatan mu sharroran da yake kullawa Allah madaukakin sarki ya raba mu da su Allah subhanahu wa ta'ala ya yi albarka a cikin rayuwar mu ya shiryar da zuriyar mu to akwai sakon masallaci da aka ce a nemi taimako gashi nan masu bada masu zagayawa suna zagayawa akwai tambaya ɗaya biyu ta baki in taɓa ba da dama ba ko to yau an bada wanda yake tambaya ya ɗaya ko biyu in ba mu tashi wa alaikum salam ya ai daga cin abin da zai sa mutum ya rage ko kafin addu'a yawan karatun alkur'ani in mutum yana yawan alkur'ani karatun alkur'ani yana mantar da shi munanan tunani yana mantar da shi munanan tunani sannan dukkan addu'o'in da manzon sama ya karantar na idan tunani mummuna ya zo ma mutum to mutum zai ya dauko shi kamar misalin a'udhu billahi amantu billahi wahdahu وآمنت بالله ورسله أعوذ بالله آمنت بالله ورسله كو آمنت بالله وحده wannan addu'a tana daga cikin addu'o'in da ake ta canza tunani idan mummunan tunani ya zo mutum mutum sai ta wannan addu'a so daga mutumin da zai zauna yana yawan burace burace zai yi akwai addu'a wanda zai iya wannan addu'a sannan na uku bayan karatun alkur'ani bayan wannan addu'a shagalta da aiki mai amfani in kana sa kanka aikin da zai amfane ka to yana sa ka zama ba za ka rika burace burace ba ka fuskanci wani abu a rayuwa shi kake yi kuma ba ka tsayawa kullum cikin aiki kake to ba za ka samu lokacin da za ka zauna har zuciyarka ta rika zuwa shedan na maka saƙa ba ai suna faɗi suna cewa duk zuciyar da ba ta da aiki to masaƙar shedan ce duk zuciyar da ba a ba ta aiki ba ita ba ta zama haka nan shi yasa ko kai bacci ai tana aiki zuciya ko kai bacci tana aiki shi yasa kake mabarci shi yasa kuma kake mun shayi duk zuciya kake aiki ranar da zuciyarka ta tsaya to mutuwa ta zo to tana nan tana aiki to ita kuma in tana aiki za ka yi ta tunane tunane to yi kokari ka shagalta ka shiga motar haya za ka yi tafiya mai nisa buɗe ƙur'anin ka kai ta karantawa amma ba haka ba daga nan za ka tafi kano sai kai tunani guda miliyan ɗaya kuma duka ba su da amfani ka hango wani gini ka ce ina ma da da naka ne kuma ginin gwamnati ne har abada ba za ta baka ba ka hango wani gida wani mai shi ya daɗe yana ila ya mutu ma shekarun shi arba'in da mutuwa tun zamanin turawa ya gina gidan sai ka ce ina ma gidanka ne ba za a taɓa baka ba ba dangi iya babu na gaba ba za ka ba za ka samu gado ba amma in kana karatun qur'ani ko kuma wani littafi mai amfani zai rage maka wannan tunanin tunanin ba za ka shiga irin wannan tunanin ba a cikin abin da zai taimaki mutum wajen wannan karanta littafin dan karamin littafi ne na ashehu sa'adi alwasail mufida lil hayati sa'ida ya kawo wasu hanyoyi guda 22 ne nake jin 22 cip cip wanda mutum zai bi ya samu rayuwa ta zaman lafiya a cikin zuciya munanan tunani su yi masa karanci a cikin zuciyarsa mun gane a cewa ko ya cika na'am na'am za a iya bin shi sallah in ba yadda aka iya ba za a iya canza shi ba shi in an ce limanci akwai hukunci na jama'a ga baki ɗaya shugabanci akwai kuma na kai kaɗai idan aka naɗa wani limani kuma bai cancanta a naɗa shi ba kuma waɗanda suka naɗa shi ba su canza shi ba to kai a matsayinka na kai ɗaya kada ka ce ba za ka bi shi sallah ba domin idan ka ce ba za ka bi sallah ba za ka bude wata fitina amma idan yadda yadda za ka yi ka ba da shawara a zo a canza shi to sai ka ba da wannan shawara to amma a kai kadai dan ya sha sigari ba za ka yanke masa hukunci ka ce ba za ka bi shi sallah ba duk da akwai sabani a tsakanin malamai akan yin sallah bayan fasiki da dan bid'a wanda bid'arsa bata kai ta fitar da shi daga musulunci ba akwai malaman da suke gani wanda suke ganin za a iya sun kafa hujja da al-ashtar al'ashkar shi ne wanda ya shugabanci kashe sai na Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala an ba kawarije ne suka katange sai na Usman suka hana shi ya fito ya hana yamma mutane sallah al'ashkar ya nada kanshi sallah ya nada kanshi liman hadisi yana cin sahih bukhari aka je aka tambayi sayyiduna Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu mu bi shi sallah سيدنا عثمان يتي قبيشي والصلاة خير صلى تاتي الخير sahabbai suka ci gaba da bin al'ashtar sallah har aka kashe sayyidina Usman ibn Affan daga baya kuma aka zo aka rinda sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu to da wannan wasu ke ganin ya halatta za a iya bin fatiki sallah da dan bid'a wanda bid'a ta bata fitar da shi musulunci ba akwai wanda suke hudar da kansa an ce dan bid'a ba ana nufin da kowane kwari yanzu wanda zai ce ma Allah na ko ina wannan musulmi ne wanda zai zo ya zagi sayyidina Abubakar musulmi ne ba su ake nufi ba dan bid'a da yan bid'a shi ne ga ta nan ne dai ɗan karama akwai akwai bidiyoyi ga sunan kala-kala wanda ba su fitar da mutum daga musulunci ba to don mutum yana yin wannan ba za ka ce shi ke nan ba za ka bi shi sallah ba mun gane to irin wannan shi ma haka amma in son samu ne shugabanni da suka naɗa shi to su canza shi domin liman ana son ya zama mutum ne tsarkakakke a abin da ya bayyana a abin da ya bayyana kuma dama shi aka ce kai hukunci da shi tsakaninsa da Allah a zuciyar shi baka san me a zuciyar shi ba amma me abin da ya bayyana ya zama yana da tsarkin hali mutum ne mai hali na gari mutum ne mai ilimi daidai gwagwadon iyawa mutum ne da iya karatun alkur'ani daidai gwagwadon iyawa to wannan sai a naɗa shi lima amma ka ga mai shan taba ba mutumin kirki bane ai mutumin da zai zo yana shan sigari ba mutumin kirki bane waɗanda suka naɗa shi su ji tsoron Allah su canza shi in ya ƙi ya daina mun gane in ko ba su canza shi ba kai a matsayinka in akwai in ka ba masallaci kusa sai na shi to ka bi shi sannan kuma idan ya kasance akwai fitina wajen ka ce ba za ka bi shi sallah ba to ka zo ka bi shi shi ya fi alhairi domin a ci gaba da samun haɗin kan musulmai har lokacin da Allah zai kawo lokacin da za a canza shi mun gane wannan lokaci ya cika ko ya haƙuri sai gobe na maka alƙawari kai kaɗai ko ka rubuta an ka iya rubutu sai in karanta yawwa sai ka rubuta ka zo gobe sai ka kawo wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah